الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم منا جمعة ashirin da hudu ga watan Shawwal, hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar, daidai da uku ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. A ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka, wato tazilo na kashful ilbasi. Ana cikin fasali da yake magana fi anna qaulul muridil fani fi hal sukrihi wa ghaibatihi. Shehu radiyallahu anhu ya ci gaba da cewa wa fi ruhul bayani wa fi ruhul bayan ya zo a cikin ruhul bayan inda kaulihi yayin faɗansa da yake cewa Allahu la ilaha illa huwa sai ke cewa aljimlatu khabarun limubtada'in yace ita wannan jimla labari ne na mubtada wa huwa aljalalatu shine jalala na Allah wal ma'ana abinda ake ni annahu almustahiqun li ibadati cewa Allah shine macancancin a bauta masa, la gaira ba waninsa ba, shi ne wanda ya cancanci a masa bauta ba wani ba, wa haka an hakaito cewa anna tasbiha ƙudubul aqdabi cewa tasbihin ƙudubul aqdabi da yake yi a cikin zikiransa da yake yi abin da yake cewa shine yana cewa ya huwa ويا من هو هو ويا من لا إله إلا هو wannan shine abin da yake ambata ya huwa ya man huwa huwa wa ya man la ilaha illa huwa to idan ya ambaci wannan yace fa iza qala zalika idan ya ambaci wannan tasbihi bi dariqil hal ta fuskan hali in ya faɗi haka to yuqaddiru ala tasarrufati to da wannan ambatan ne sai ya sami ikon yin tasarifi a cikin kaunu kuma sai ya sami ikon yin tasarifi walis tauhidi salasu maratibun shehu ya ce shi tauhidi yana da martabobi guda uku tauhidin tauhidul mubtadi'ina akwai tauhidi na waɗanda suke mubtada'ai ƙanana kenan tauhidinsu shi ne la ilaha illallahu wannan shi ne tauhidinsu wa tauhidul mutawassi'ina akwai kuma tauhidi na matsakaitan mutane matsakaitan bayi tauhidinsu la ilaha illa anta shi ne wannan tauhidinsu li'annahum fi maqamin shuhudi domin su suna a maqamin shuhudi ga Allah ne suna mukamin shuhudi ne shi yasa su sun bar la ilaha illallah zuwa ga la ilaha illa anta suna faɗi kamar a matsayin khidaba suna magana da suna suna suna suna suna suna ambaton wanda suke gani ne a cikin ruhinsu gani na shuhudi ba gani na ido ba gani na shuhudi kisa sai aka ji suna cewa la ilaha illa anta li'annahum fi maqamu shuhudi domin su suna a cikin muqami na shuhudi fa muqta dahul khitabu mahukuntar wannan zikiri nasu shine zance kamar suna magana da wanda suke gani a wannan madubin na zukatansu eh wa malkun malu shewe yace amma kamilai wanda su ne ma'abota tauhidi na uku matakin ƙarshe su wa'innan fa yasma'una tauhida min al-muwahhidi su suna jin tauhidin ne daga wanda yake abin kadaitawa waye abin kadaitawa Allah shine abin kadaitawa ko to tauhidin abin da ake jin suna ambata suna jin abin ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala wa huwa la ilaha illa ana sai a ji suna faɗin la ilaha illa ana wato a halin ƙare wasu a cikin Allah kenan yanzu a wannan yi halin da suka tsinci kansu a ciki to sun ƙare sun yi fana'i a cikin zatin Allah li'annahum fi maqamil fana'il kulli domin su sun faɗi wannan magana ne a halin maƙami na gabaki ɗaya sun ƙare a cikin Allah babu wani abu da ya saura kuma nasu la yazir minhum shay'an aslan shi yace a wannan muƙamin to babu wani abu da yake gudana da su bisa ga asali nan shi yasa zaka ga shi fage na ilimai na sufanci fage ne mai zaman kanshi, kamar yadda ba zai yiwu wanda ba ya da fahimta a kan sha'anin asibiti, idan ka saka ma likitoci baki idan suna zance ba. Hakanan shi likita kuma duk ƙwarewar ya a halin likitanci, to ba ya da damar da zai zo kuma malamin gona ya ce nan gurin ga abin da za a shuka a shuka shinkafa shinkafan ma mai zuwa da wuri marasa ruwa kuma shi kuma likita ya zo ce ina ba haka ya dace ba ai nan dauro za a shuka ai kaga ma mutane su kawo mai dariya su kansu jama'a sun san cewa to nan wa dakta an kuskure nan ba bangaren shi bane ba kowane mutum ko da kawai a cikin abin da ya shafi ilimai ne na addini akwai bangaren shi akwai abin da nan ne kuma yake da kwarewarsa da su sufaye lamarinsu da ƙwarewarsu da fahimtar su a cikin tafiya zuwa ga Allah. To wanda ya shagaltu da ilimai na zahiri, ma damar bai mu'amalanci sufaye cikin irin abun da suke gogayya da shi na tafiya zuwa ga Allah ba. To ko ɗaya kada ya kuskure ya saka baki a cikin abin da ya shafi sufanci don asirinsa zai to. Wai dan mutum ya zo ya tarar da ilimai mabambanta na addini ya haddace littattafai da yawa na addinin musulunci ya san ilimi ya na fiqihu mai zurfi ya san lugha ya san menene ya san abubuwa wannan ba shi ke nuna yana da digo ɗaya na fahimta a cikin sufanci ba har sai idan ya mu'amalanci sufayen har sai idan ya samu wani na Allah wani shaihi arifi kamili wasili mai izini na tarbiyyan zukata zuwa ga Allah, ya mu'amalance shi, ya yi biyayya a ƙarƙashin inuwansa, ya masa hidima, to sannan ne zai samu wani yanki na wannan sirrin. Wannan na daga cikin dalilin da ya sa kaga shehannanmu na Najeriya sai suka fifita. Kafin zuwan Shehu radiyallahu anhu dama malamai ne yawancinsu. kowanne akwai ɓangaren da ya fi ƙwarewa a cikinsa a harkar ilimi, wani faƙihi ne na ban mamaki irin su shehu malam Yahuza Zaria, ittifaƙan cewa fiƙihun malakiya da za a shahidin littattafan, a ƙone su, a sa shi a ɗaki a rihe shi, zai rubuto duka, ya dawo da su yadda suke ba abin da za a rasa. Da amma kaga tare da wannan cikar tasa, kafin ya haɗu da shehu, bayan ya haɗu da shehu, sai ya ce, Ina karanta a littafinsa, sai ya ce, Ya gode ma Allah, ba don albarkan Shehu Ibrahim ba, da ya mutu mushirki. Saboda inda ya nufa daban, inda Allah ya nufa daban. To kaga wannan sallamawa ne, ya riski wata haƙiƙa ne mai zurfi, ya riski wani al'amari mai zurfi wanda duk faɗin iliminsu a cikin harkar littafi ba nan layin ba ne ba. ba nan santa bane ka duba cika irin ta manyan shehannan nan na Kano ga suna sun sha sun koshi a cikin kogi na ilimai na arabiya da da da da da da lugha da da da da nahau da da da sauran ilimai na fiqh da tafsirin alqur'ani da hadisi da sauransu amma da shehu ya zo radiyallahu anhu suka sallama masa suka bi shi saboda sun ga wani abu da yake da shi wanda wannan abin su ko ba su da shi to yanzu abin da ke kawo sauran zaka ga abubuwa ta sun yamutse wanda bai san abu ba bai tarayya da masana abin ba bai nemi ya sani ta hanyar tambaya ba bai kama bakin shi yayi shiru ba tunda ya san bai sani bai sani ba kawai sai rika tsoma baki cikin komi ya zama Mr. I know all shi komi ma ya sani kawai dan ka karanta littattafan addinin musulunci na fiqh da ardaluga kana iya ɗaukar kowane littafi ka gane abin da ake nihi ai wani littafin idan ka ɗauke shi sai dai ka kai ta faɗawa ramuka da wani ɗan yaro da ke da fahimta a cikin wannan littafin zai ji kana karanta zai ce to nan wasu malam dai kuma an haɗa furo jahidi addu'a kuma saboda ba fagenka ba ne ba. To da kowa zai tsaya inda Allah ya ajiye shi da an zanna lafiya. Kaga a nan gurin ya kawo mana tauhidi kashi uku. Ma'abota farawa tauhidin su la ilaha illallah. Ma'abota tsakiya su ne ahalin shuhudi ahalin mushahadati tauhidin su la ilaha illa anta. Saboda me? Suna ambatan wanda suke gani a madubin zuciyarsu. Su kuma kummalu wanda sun ƙare a cikin Allah gaba ɗaya. su ambatansu shine la ilaha illa ana saboda wannan ambatan da suke ba wai daga harshen su suke faɗa ba a'a wato daga abin ambatan ne ambatan yake hitowa eh ala ibn sheikh fi hawashi suratul ikhlas ya faɗa yace labzu huwa wannan lafazi na huwa a cikin zikirin can tasbihin can na qudbul aqdabi yace isharatun wannan lafazi yana ishara ne ila maqamil muqarrabina yana ishara ne zuwa ga maqamin nan na muqarrabai makusanta ga Allah wa humul ladzina nazaru ila mahiyatil ashiya'i su ne waɗanda suka yi duba zuwa ga haƙiƙanin abubuwa ga baki ɗaya wa haqa'iquha da haqiqoqinta min haisu hiya hiya ta inda ta fuskar inda ita abin take ita to kaga idan mutum ya kalle abubuwa ta wannan su duk abin da suke gani a cikin komi shine suna kallon shi kawai kamar kayali ne wata inuwa ne wani abu babu ne ai duk wani abu da ba Allah ba bai zama samun ba samuwar Allah ita ce kadai samuwa ita ce kare gaskiya komi kuma suna kallon shi kayali ne ba majazi ne ba wai hakika bane ba yawwa fala jarama ma ra'aw mawjudan su wallahi tabbas cewa babu wani abu da suka gani saman mai sai suke gani saman mai sai Allah ba sa ganin komi sai Allah li'anna al-haqa kuma ba wai abin da suke gani bane suke nan gurin ana samun abin nan da aka ce ba abin da suke gani sai Allah ba kuma ana nihin duk abin da suka gani ba wannan abin shi ne Allah. Mutum ya nuna wani abu ba Allah ba ya ce wannan abin Allah ne wannan zancen shirka. A'a, akwai bambanci tsakanin komi Allah ne da kuma Allah shi ne komi. Komi Allah ne shirka ne. Allah shi ne komi, wato asalin komi, wannan shi ne haƙiƙanin tauhidin da ake nema kowa ya fahimta. To su suna kallon abu mai abin da suka gani sai su ga wannan abin ai ba shi ma, wannan abin babu ne shi. Sau da haka Allah shi ne kawai gaskiya, eh Allah shi ne kawai gaskiya. Li'annal haqqa domin Allah huwa allazi li zatihi yajibu wujudihi shine wanda samuwar zatin sa ta zama wajiba wajibin samuwa ne wanin sa kawa wannan majazi ne wa amma ma a dawo amma duk abin da ba Allah ba fa mumkinu wannan mumkini ne kawai eh wani kasantacce ne da ba abin Allah ya samar da shi kuma zai zama san akwai sanda kuma zai zo ba abin yanzu ina waɗanda suka rayu a wannan bayan ƙasa shekara dubu ɗaya baya dubu biyu dubu uku dubu hudu ɗari biyar ɗari biyu ɗari uku kaga duk ba su kuma a lokacinsu akwai su kaga da ba su sai Allah sai ya samar da su kuma ya rasar da su kuma ya samar da wasu to wannan shine abin da ake nihi da haka wal mumkinu shi ko mumkini idza nazara ilaihi min haisu huwa huwa kana ma'duban idan mutum ya yi duba zuwa ga wani abu wanda yake mumkini, ta fuskar wannan abin shi ne shi, to sai kaga abin ya zama babu, saboda me, saboda samuwar abin majazi ce ba haƙiƙa ba ce. Duk wani abu da yake kasantacce, idan ka tsaya da kyau ka duba abin, sai kaga cewa wannan abin samuwarsa samuwa ce majazi ba tabbatatta ba ce. Samu Allah ita ce gaskiya, fa ha'ula'i lam yarau mawjudan su wal haqqi subhanahu to su irin waɗannan waɗanda suka kai wannan mukamin wannan halin babu wani abu da suke gani samun mai sai Allah ba sa mai da samuwar wani abu Allah Allah dai shi ne samun mai duk wani abu da ba Allah ba kuma wannan abin majazi ne ba tabbatacce ba ne ba inta wa fil futuhat al ilahiyya ala tarhil mabahis al asaliyya libna ajiba ya zo a cikin wannan littafi na ibnu ajiba ma nasahu ga abin da yake cewa yace fa hadhihi al haqiqatun nafsiyya mawsulatun bi hadrati al qudsiyya wa inna ma yauquha al mawdu'u wa min huna yabtadi'u al dulu'u yace fa hadhihi al haqiqatun nafsiyya ita wannan haqiqa nafsiyya din haqiqa nafsiyya din nan mawsulatun bi hadrati al qudsiyya ita abin sadarwa ce zuwa ga hadara ta tsarkin ta hadaran Allah hadara ta tsarki aka ga yana cewa yas'alunaka anir ruh wal inna ruhu wal inna ruha min amri rabbi ko ka gani to kan haka yake magana yana magana kan ruhi ne yace ita ruhi mai saduwa ce zuwa ga hadaran Allah wani lamari ne wani sirri ne wani sha'ani ne na Allah wa inna ma yauqu hal mawdu'u cewa inda aka ajiye ta shine yake tarbe ta ɗan adam ba zai rayu ba sai da ruhi a tare da shi. To wannan ruhin da aka ajiye asalin ruhi lamarinsa na Allah ne, wani lamari ne na Allah, amma sai aka ajiye shi a cikin jiki, sai zama yanzu gangar jiki ta masa tarbiya ta ce ta katange shi. Wa min huna daga nan ne yadda da ɗulu'u ɗulu'i yake faruwa. Ƙultu ya ce na ce, al-muradu bil haƙiƙatin nafsiyya abin da ake nihi da haƙiƙa da siya ɗin can da ya ambata hiya ruhun ladifa shine ruhi ɗin nan ladifi wanda yake rarrausa asariya ta fil ashbahil kasifati wanda yake kai kawo yake gudana a cikin dukkuna masu kauri alqa'imatu baha wanda shi ruhin shine yake tsaye da samu da waɗannan jukkunan da zarar an zara ruhi a cikin jiki shi kenan kuma jiki ya zama gwangwani ba wani abu da za a iya yi da wannan ya zama kuma ya zama kwamfo shi kenan wal hadratul qudusiyya ita kuma hadratul qudusiyya da ya ambata hiyal azamatul azaliyya ita ce azamatul azaliyya al qadima wadda take qadimiya al laifa wadda take laifiya al khafiyya wadda take boyayya al mu'abbar anha bi alamal jabaruti wanda ita ce ake nihi idan an ce alamal jabaruti wa hiya allati fasaraha ibn al farid ita ce wannan da ibn al farid ya fassara ta fi kamariyatihi a cikin kamariyarsa حيث قال رضي الله عنه وأرداه يا إندي كتوا يقولون لي سبها فأنت بوزبها خبير أجل إندي بأوصافها علم صفاء ولا ماء ولا دفن ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم يقدم كل الكائنات حديثها قديما ولا شكل هناك ولا رسم وقامت بها الأشياء سمى لحكمة بها تجبر عن كل من لا له فهم eh abin da yake cewa kenan yace ya na suna cewa li a gare ni sun haka siffanta mana ita wannan hadaratul azaliya kamaratul azaliya din sai yace fa anta bi wajbiha khabirun domin kai masani ne ga siffarta sai yace ajal ku saurara indi bi awsafiha ilmu ni ina da ilimi daga cikin siffofinta siffarta ta ga ta nan zan ambata muku safa'un wani tataccen tsarki ne wala ma'un amma kuma ba ruwa bane ba wai an nemi ya bayar ya- ya- ya- ya- ba ba- ba mu labarin siffar wannan kamaratul azaliya din eh wannan hadara din ba mu labarin ta yace to ga fa siffanta safa'un tsarki ne bi- bi- wa- wala ma'in amma ba ruwa bane ba wani dufin yace wani raushi ne ra- wani ra- rausan al'amari ne wala hawan kun ba iska bane wa nurun yace haske ne wala narun amma ho ba wuta bace ba wuta bane wa ruhun yace saboda haka abun ruhi ne wala jismu ba gangan jiki bane ba tuqaddamu kullul kainatu hadithaha qadiman wala shakalun hunaka wala rasmu yace samuwarta ta gabaci dukkan samuwar kasantattu tun tun tun dama tana nan wala shakalin hunaka tun babu wani zane wala rasmu babu wata alama tun ba komi ba komi akwai ta wa qamar biha al ashiya'u sammal hikmatan yace al ashiya'u dukkanin abubuwa wa qama sun tsaye ne biha da ita sammatin a wancananka da hikmatan saboda wata hikima ta Allah biha ita jabat an kullu man la lahu fahamu yace da ita ne aka sha makanta duk wani wanda babu fahimta a tare da shi ba fahimtar lamarin Allah sai ya zama an sha makance shi daga barin ta ko ba zai fahimci komi a wannan hadara ba ba zai gane abin da ake nihi ba yace fal ashiya allati qamar bil hadratil azaliyya abubuwan da suka tsayu da wannan hadara ta azaliyya hiyal mawdu'atu sune mawdu'an abubuwa allati takashafat wa zaharat wanda suke yayewa suka bayyana faqad wada'aha Allahu awani hamilatan lil ma'ani hakika ita Allah ya ajiye ta wasu korai ne wanda suke cike da wasu ma'anoni kuma na sirri wa min ha ashbahu bani adama daga gare ta ne aka samo jukkuna na ɗan- na yan adam fa innaha mawdu'atun lisirri rabbani domin su innan jukkuna na yan adam guraren ajiye sirrukan Allah ne allazi huwa ruhu wanda shine ruhi ruhi sirrin Allah ne jikin ɗan bil adam nan ne inda Allah ke aje wannan ruhin war ruhu shi kuma ruhi muttasilatun bi tilkal khabratul azaliyya yana mai saduwa ne da wannan khabratul azaliyya da wannan hadaran ta tsarki lamarin ruhin wani lamari ne daga sha'ani na wannan hadara ta Allah kuma wa inna ma yauquha wa yamna'uha min al-luhuqi bi asliha hadha al-mawdu'u yace ai hadha al-mawdu'u allazi wada'ahu Allahu laha wannan bigiri da Allah ya ajje ita ruhi a ciki shine jikin dan adam kenan wa inna ma yauquha shine yake tarbe ta wa yamna'uha min al-luhuqi bi asliha kuma yake hana ta daga saduwa da asalinta shi ruhi lamarinsa na Allah ne to da Allah ya gina gangan jikin mutum bil adama sai ya ɗauki ruhi sai ya saka a ciki sai ya ƙaddara ruhi gare ta to da ya sa ruhi a ciki sai ya zama cewa ita gangar jiki zulmani ce turabi jismani ɗabi'i shi kuma ruhi wani lamari ne na Allah sai ya zama wannan gangan jikin ta tarbe wannan ruhin daga barin komawa zuwa ga asalinsa, saboda me shi ruhi haske ne, ita kuma gangar jikin da aka ajiye shi a cikin duhu ne. To, shi ne yake gaya mana, wa'az kana hafihi sai Allah ya zannar da ruhi a cikin gangar jiki, fa huwa kasifun, ita gangar jiki kakkaura ce, wahiyar latifatun shi kuma ruhi rarrausa ne. To, yadda abin yake shi ne, faman gab- galabat kasafatuhu ala ladafatihi wanda kasafarsa ta rinjayi wannan ladafai wanda kaurin nan na gangar jikinsa da nauyin gangar jikinsa ya rinjayi raushin nan da hasken nan na ruhinsa au suqulu bashariyatihi ko kuma nauyaye nauyayen bashariyarsa na ɗan adamtakarsa ta zama tayirin jaye ala ruhaniyatihi ga ruhaniyan nan ta ruhinsa baki da'iman masjuna to wannan zai dawo cikin kurkuku kawai abin rufewa a kurkuku bi muhidatihi da abubuwan da suke kewaye da shi na bashariya mahasuran fi haikal zatihi zai zama abin tsarewa a cikin fangalin zatinsa kowane bil'adama da ka gani kowane mutum da ka gani abubuwa ne guda biyu Allah ya haɗa a jikinsa gangar cikinsa da ake gani ita ce zahirinsa sai kuma ruhinsa shine baɗininsa ita gangar jiki duhu ne turabi ne shi kuma ruhi haske ne ruhani ne to wanda wannan sirrin na haske na ruhi ya rinjayi duhun gangar jikinsa to sai ya zama ya zama na Allah sai ya zama ya zama ɗabi'arsa irin ɗabi'a ce ta mala'iku ba abin da ya sa gaba sai Allah kawai wanda kuma wannan kakkauran gangan jikin nasa ya tarbe ya yi rinjayi wancan raushi da hasken ruhin nasa sai zama kuma ɗabi'arsa irin ɗabi'a ce ta dabbobi sai zama dabba ba abin da ke gaban shi illa ya ci ya sha ya yi bukata ya yi bacci ya yi dabbanci saboda kasafarsa ta rinjayi laɗafarsa shine abin da shi ke nuna mana a nan gurin wa man galaban laɗafatuhu ala kasafatihi wanda kuma laɗafarsa ta ruhinsa kenan ta rinjayi kasafarsa ta wannan gangar jiki au suqula ruhaniyatihi ko kuma nauye nauyen nan na ruhaniyarsa suka yi rinjaye ala bashariyatihi ga bashariyarsa to ittasal ruhu bil hadathil qudsiyya to shikenan wannan kuma sai ruhin sai ya sadu zuwa ga hadaran Allah hadaran tsarki waraja'at ila asliha shikenan kuma ruhi ta koma ga asalinta dama ita ruhi ta Allah ce falam yahjibha an asaliha ardun wala sama'un da sama da yawanta da ƙasa da faɗinta ba za su iya tarbe ruhinsa zuwa ga asalinta ba sai ya zama babu wani abu da yake faruwa gare shi face zuciyarsa da ruhinsa suna wajen Allah kuna mu'amala da shi a nan amma ruhinsa yana ga Allah ya ji daɗi ruhinsa yana ga Allah yana cikin akasin kowane hali yake cikin ruhinsa yana ga Allah ruhin ya koma ga asalinsa kenan wala arshin wala kursiyun babu wani al'arshi ko kursiyu da suke tarbe shi zuwa ga Allah hatta qala ba'dhum har sai da ma bangaren malamai suka ce al'arshi wal kursiyu al'arshi da kursiyu yake cewa mundiqani fi tursi yace ababan tattarewa ne a cikin ruhina yace da al'arshi da kursiyi gabaki ɗaya abin tattarawa ne a cikin ruhin shi gaba daya ruhin da yake shuhudin Allah, ai yarin jayi komi kuma. Wa ƙala akar, wani kuma wanda yake cikin irin wannan halin, to shi baya shu'uri da wani raɗaɗi na ciwo ko na baƙin ciki ko na damuwa ko na abu ba ko mi a tare shi har mutuwa ma. Har mutuwa ma baya baya baya wani shu'uri da ita. To ai dama ya riga ya mutu. wanda yake magana da kai, amma kawai dai kai kana magana ka zuciya shi na can wajen Allah, zuciya shi na shahudin Allah, to ai dama wannan ya mutu, ko? Idan an mutu ruhi na yake komawa ba zuwa ga Allah ba, to shi ga shi da ran shi ruhin na tare da Allah, ta ya mutu dama wannan, su da haka ba zai yi shi'urin wai wani mutuwa ba. Eh, shi ma dai in ya mutu sai dai ji ana cewa ya mutu, dama ya mutu ha. eh dama ya mutu kawai eh to kuma idan mutum ya kai wannan inji sheyi sheyi ya ce to kuma zahin ciwo ma ba zai rika ji ba da zahin wani talauci wani damuwa na duniya da to wanda bai wanda ma bai san ma bai ji zahin mutuwa ba to me kuma zai mai zahi to shi yasa zaka ga kaga nan gurin wani abu ne wanda ba dan an ji shi daga gurin manyan ba to ba za a iya magana akan shi ba su duka abubuwan da ake karantawa a cikin wannan littafi na kashful ilfasi wato wasu abubuwa ne wanda ba dan sirrin faida ba ma ba za a san su ba sai an shiga ɗaki an rihe ƙoha an yi sirri mai yawa sannan ake tattauna su kaɗan sai a basu amma zuwan faida kuma albarkar shehu sai zama abin kuma gashi nan kuma eh gashi nan kuma duk Allah ya sa kuma Allah ya riskar da mutane abin Allah mu ma ya riskar da mu nan kuma wajen karantawa muna kwatanta abin da muka ji manya sun faɗa ne ko wa qala akar wani yace law annal arsha fi zawiyatin fi zawaya qalbul arifi yace da a ce za a dauki al'arshi a sa shi a wani zawo wani bangare daga bangarorin zuciya arifi gaba ɗayan al'arshin Allah ma a hasabi ya ce wani abu ma zai san an sa komi ciki ba a ɗau al'arshi a saƙa ne a zuciya shi a ajiye shi a wani yanki na zuciya arabi ku ja wanda Allah ke cewa wani hadisi ma wasu ani sama'i وما وسعني أرضي ولكن وسعني قلب قلب عبد المؤمن أو كما قال هو yace sama da ƙasa ba su yalwace ni ba amma zuciyar bawa na mumuni ta yalwace ni eh ta yalwace ni ka gani to kaga abin to inda zuciyar mahallin duban Allah mahallin shuhudin zat Allah subhanahu wataala to wani abu ne za ai al'arshi ba Allah bane kursi ba Allah bane sama ba Allah bane ƙasa ba Allah bane Allah shine Allah to wani abu ne gurin da ke shuhudin Allah kuma za a sa wani abu kuma ba Allah ba kuma ya rinjaya wannan ai kaga ba zai yiwu to shine ma'anar zancen nasu wa fil hikamal adaiya ya zo a cikin hikamal adaiya yace al ka'ina fil kauni wa lam taftah lahu mayadin al ghuyubi masjunun bi mahidatihi mahsurun fi haykal zatihi yace alka'ina fil kauni dukkan kasantacce a cikin halitta a cikin mutane walam taftalahu mayadinil guyubi amma ba a buɗe masa fagagen nan na gaibu ba a cikin ruhinsa kawai da yana tafiya ne sun dundun kamar wani sa to yace to wannan wanda kawai yana tafiya ne haka ba a buɗe masa komi ba zai fahimta komi ruhinsa yana nan kurma ne kawai yace to wannan masjunin bi muhidatihi abin sanyawa cikin kurkuku ne da abubuwan da suka kewaye shi. Abubuwan da suka kewaye shi suka hana shi ya fahimci lamarin Allah, suka hana ruhin sai ya haske ya rika shuhudin Allah, wannan abubuwan sun zama masa kurkuku. Masurun fi haikal zati ya zama abin karewa a cikin fangalin zatinsa. Wannan zatin jikin nasa zulmani ya zama masa masifa a gare shi. Mafahimu ya ce abin fahimta a nan, idza fatahat lahu mayadinul guyubi idan an buɗe masa fagagen nan na gaibu to lam yahsuruhu haykalun wannan fangalin zatin nasa ba zai tsare shi ga barin shuhudin Allah ba wala kaunun kaunu gaba ɗaya ba za ta tsare shi ba bal ya taraki ila fada'i shuhudi ba haka ba zai ta hawa hawa zuwa ga sararin nan na shuhudin Allah wa tattasilu ruhu bil mulkil bil malikil ma'budi kuma ruhinsa za ta sadu da al malikul ma'budu Allah kenan ittisalan ya rufuhu al azwaqi irin saduwan nan da ma'abota zauki sun santa idan an ce ruhin mutum ya sadu da Allah su ma'abota abin sun san abin da ake nihi wala yankiruhu ahlal wa yankiruhu ahlal awraqi wala mun shehu Ibrahim yace amma ma'abota ilimin takarda masana ilimin baki da fasara suna masa wannan abin eh shi addinin musulunci ba za a yi shi kadai da baki da fasara ba eh a wannan fuskar shari'a akwai kuma fuskar ma'arifa, ita kuma ma'arifa ba buɗewa a karanta ba ne ba. Yanzu wannan karatun kashful ilbasin da muke yi, ai kaga yana magana faida ne, faida kaga ai ana magana ma'arifa ne ko? To wannan karatun da muke ba shi bane faida. Ka karanta kashful ilbasin ka haddace shi, ba ka da shehi jagora zuwa ga Allah. Ka masalal himari ya hamilu asfaran ne ai. Jaki da kaya kenan. to mutum ma ya sake ma sai wannan ma ya zama sa kuma wani mugun ma imtihanin kuma sai zama sa bala'i to ai mutum sai ya dinga ganin cewa duk inda aka zo ana wata magana ta sha'anin Allah ya tuno abin a cikin kashifu shehu ya ce kaza to da ya ce kaza ka ɗanɗana abin ko ko dai kayan baƙaƙe da fasarori da musu kuma duk abin da aka yi ka ce ba daidai aka yi ba to kai ya kaje kayo daidan kaga wannan wani abu ne kuma daban saboda haka a'a dole dole dole faizan shine dole sai kana da jagora zuwa ga Allah wannan ilimin da ake na tarbiyya dole sai kayan kayan kitikit a gurin ma'abota tiket din ingantacce ka je kayi ka fahimci abin da ka fahimta sannan kuma ka dage ka dage ka dage ka ta samun hauhawa zuwa ga Allah haka sajin muraji shine abin da ake nishi shine faiza din yawwa to nan kaga yana gaya mana dukkan wanda kaga yana rayuwa a bayan ƙasa ko mun tarin ilimin shi da fahimtar shi da duk abin da ya tarar da shi ma damar ya zama cewa ruhinsa a rufe yake bai da wata fahimta a cikin lamarin Allah sai dai tarin kwakwalwa da abubuwa da ya kiyaye amma ruhinsa dum ne shi wannan yana cikin kurkuku yana cikin bala'i bai fahimci komai ba amma idan Allah ya buɗe ma mutum ido na ruhinsa, ya zama yana fahimtar lamarin Allah yana shuhudin Allah, ya kai makami na shuhudi, to shi kenan kawai, wannan duk wata hayaniya ta duniya kuma ba za ta shiga ta raba tsakaninsa da Allah ba. Duk abin da ciki shi kuma zuciyarsa na nan gurin Allah yana shuhudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Eh, ya samu muraƙaba, ya samu mushahada, yawwa shi kenan eh to wannan wannan wannan lafiya launi tahiya kuma ta miƙa an zama kuma daga cikin tafiyayyu kuma eh an tafi da abin da zai je ya dawo kawai dai ana ta dai harkoki ne kawai kamar mai naƙuda ce tana cikin naƙuda ba ta iya ko motsi sai nishi kawai take rabin ta duniya rabin ta lahira sai aka zo aka ce an biya maki maka oho ko kuka sani ita dai ta naƙuda ta take ta dai ga ta haihu lahiya sai aka zo aka ce ai buhunan masarar ke take da so sun kone oho ita dai ta haihun tukunna eh duk abin da za ku da yake sha'aninku ita dai ga abin da take ciki to irin wannan yanayin da take ciki daidai da sakan ɗaya hankalinta na iya mantawa da naƙuda take ta tana wani abu ko a yi wata hira da ita? A san da naƙuda takan kama ma mai naƙuda. Daidai da sakan ɗaya ko minti ɗaya za ta iya tsayawa ta ce wance? Wai ni kam ya labarin zaman ki da mijinki an samu zaman lahiya yanzu? Lala za a yi wannan? Eh? Ko ko wance wai kuɗin abuna ɗin nan da kika ansa fulawa ta da kika saya yaushe za ki kawo min kuɗin nan ne? idan Allah a rika biyan bashi Allah zai yi wai haka me ke gabanta wannan naƙudar ta ita ke tana cikin wannan yanayin ba ka halin shuhudi suke fa wanda suka samu suka samu tsayuwa a cikin lamarin kawai dai ana dai lamari da su ana mu'amala da su amma zuciyarsu kau kunna take da Allah da baccinsu da farkensu duk ɗaya ne sai ya ce to in ma mutum ya kai nan gurin da ya tashi ya yi ta yin salloli da ya ma kowane hali yake cikin ibada ne. Ibada ne, to wanda bai manta da Allah ba, wanda ke yake shuhudin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Ha? To kaga yanzu wannan abin ma'abocin fahimta a cikin ilimin takaddar da shehu ke magana. To kawai dai zai jire kawai nan gurin kamar wani wasa da hankalin mutane ake yi. Saboda me saboda kasafan nan ta jikinsa mai rauni mai ƙarfi. wannan jikin nasa zulmani ta danne ruhin nasa kwata-kwata bai fahimci komai cikin Allah ba. To ai dole idan ana wa'annan maganganu na sha'anin ma'arifa da sauransu sai rika ganin kawai kamar wani wuuu ma zai rika ji a kwakwalwar shi wani wuuu bai san irin shi kai lamarin nan ta kai Allah dai kyauta to shi to saboda wannan ke eh to wanda Allah ya masa ya masa buɗi ya buɗe ruhin nasa yasa ya samu aka kunna mashi wannan hasken shi kenan kuma da abin da aka faɗa dama yana jin abin kuma shi kenan kyau ya ce wa kada daraba izuddin ibn abdussalam masalan ya ce izuddin ibn abdussalam ya buga wani misali rubbama ya zai zalika al-ishkala da yawa wannan misalin nasa yake gusar da wannan rikicin wa yuwaddahu lakal misal kuma yake haska ma kaga misalin karara in lam tazuk ma za katin rijalu idan baka ɗanɗani irin abin da mazan suka ɗanɗana ba to akwai wani misali da aka buga in ka fahimce shi zaka gane yadda abin yake ko kuma ka gane iya abin da zaka iya fahimta Ƙala ya faɗa fi hallu rumuzihi wa fatahi kunuzihi ya faɗa a cikin hallu rumuzihi wato walwarewar ramzinsa da buɗewar taskokinsa yace fa alam annal qalba yace ka sani inji izbin abdussalam yace ka sani ita zuciya gaibi ce warrabu gaibun, Ubangiji ma gaibu ne. Yanzu misali, da mutum zai zo kwanta likita ya ɗauko zuciyarsa yanko ta idan ana tashin zuciya, ya yanke zuciyarsa sai ya dasa ma wani zuciyar wani. Wannan da aka dasa wa zuciya idan ya tashi dama mutumin Nijar ne kai kuma ɗan Najeriya ne to yanzu an ɗauke zuciyarka ta ɗan Najeriya an dasa mutumin Nijar. Dala idan ya tashi zai ce kai ku nan ba ƴan uwana bane ni ɗan Najeriya ne gari kaza nake tare da suwa na muka taso za a yi haka. to kuma an yanke zuciyar wancan ba an sa ne ya kai bai zama shine wancan wancan saboda zuciya gaibu ne gaibu ne ita eh kuma ma sai kuma aka zo da wani abu na zamani kuma sai ce ai wani ma bai lafiya zuciyarsa na ciwo amma fa ciwon zuciyar nasa bata mantar da shi Allah ba kunna take da Allah ya san shi ciwon ta bai manta adadin rako'in sallah ba bai manta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba bai manta komi ba amma zuciyar ba ta lahiya to tun da ba ta da lahiya ya aka bai manta duk wa'incan abubuwan na addini ba ba a kira sunansa ya ce a ba shi bane ba bai ka gani to ai ka ga sha'anin nata ashe kai bune kenan wani fatakken al'amari ne yace to ubangiji ma gaibu ne saboda haka faddala al gaibu alal gaibi sai ya zama cewa gaibu ne take iddila'i cikin gaibu Allah gaibu zuciya gaibu saboda haka abin gaibu da gaibu ne. Fakana ittila'uhu sai zama ittila'in da Allah ke yi, bayyanar da Allah ke yi a cikin zukata, nuzulan yana yin nuzuli ne, la hululan ba wai sassau ba sauka yake ba, in an ce hululi shine abu a sau a sauki aja yanzu abu gashi ya sauka kuma zai tashi wani lokaci da ba shi. Yanzu an ɗauki wannan abin an ajiye a nan, to kuma da ai da ba shi a gurin. ya ya sauka ne. To Allah ya kyauta su sufaye ba su tafi akan hululi a cikin ga Allah subhanahu ta'ala ba. Ba su ɗauki zatin Allah wani jiki ba da ke sauka daga wani guri zuwa wani guri. Ta'ala Allah an zalaka uluwan kabira. Eh Allah ya wuce haka. A'a nuzuli ne wato mu'amala ne. Mu'amala ne. Wani lamari ne na Allah. Wa alam ka sani anna latifatu zalika cewa latifan wannan al'amari anna alqalba khalqun kamilul wasfi ita zuciya wata halitta ce mai cikakkar sifa saboda haka falahu wa jahani tana da siffofi guda biyu zahirun wa batinun tana da zahiri tana da batini fa zahiruhu turabiyun zahirinta turabi ne aradiyun mai jingina zuwa ga ƙasa muslimun ma'abocin duhu ɗabi'i wanda yake ɗabi'i jismani da yake da ciki zahirin ta kenan a ga jikinta ta zuciya wanda aka sani shine in an yanka dabba za a farki a ce ga zuciyarta to wannan zahirin ta kenan wa badinuhu amma badinin zuciya samawiyun wato samawiya ce alawiyin wadda take madaukakiya ce nuraniyin haske ne ruhaniyin na ruhi ruhi ne fa kasafatu zahiruhu kasafa ta zahirin zuciya li mubasharatul quwa a ɗabi'iyya albashariya wannan kasafar tata ta zahirinta ta tabbata ne domin fuskantar ƙarfi na ɗabi'a ta ɗan adam wala ɗafatu baɗinuhu raushin baɗinin zuciya limuwajahatul malakutiyatul uluwiyat domin fuskanta da malakutiya na Ubangiji alwiya maɗaukaka, arrabaniyata na Allah, arruhaniya mai jingina zuwa ga ruhi. Fa'ala ƙadar muwajahatuhu laha, gwargwadon fuskantar ta ga wannan, wa muƙabalatuhu iyaha da fuskantar ta zuwa ga wannan hadara na Allah in aka san alaihi ash'atul anwariha. Sai ya zama ana juyo mata da ke razan hasakenta, hasaken hadaran Allah, gwargwadon yadda ta juyiya ta koma zuwa ga Allah. zahirinta gaba ce da take gogayya da jiki na ɗan adam na zahiri. Baɗininta wato abu ne abin jinginawa zuwa ga haske wani sirri da wani lamari na Ubangiji madaukakin sarki. To idan ya zama cewa ta karkata tarin jaya zuwa ga wannan ɓangaren nata na baɗini, to sai a buɗe mata ƙofa da hasake za su riƙa kwararowa daga Allah zuwa ga wannan ruhin. dama ruhin shi na Allah ɗin ne. Eh, wata jallar li asrarihi bi asrariha sai ya zama ta yi tajalli li asrarihi ga asraransa bi asrariha da kuma asraranta. Fashahadaha bil anwarin latifa dan alaihi sai a rika sai ta rika yin shuhudi kuma na hasaken da suka kwararo daga habaran Allah. Wa adrakaha bi asrarin latifa abdatha ilaihi kuma sai Allah ya riskar mata da asararan da aka bayyanar da su a gare ta wa hadha ma'anal akasu wal muqabalatu wannan shine abin da ake nihi da akasu wal muqabalatu fa huwa yashhadu jamaliyat mahbubihi fi mar'ati qalbihi to zaka ga mutum yana shuhudi yana ganin kyawan nan na abin sansa a madubin zuciyarsa min gaira hasarin ba tare da tarewa ba ba wanda yake iya tara haka din wala tahayirun kun babu wani dimuwa a ciki ba dimaucewa wala hululun kuma ko ta taga abin san nata to ba hululi bane ba sauka Allah ya a cikin zuciyar ba wala imtisalin kuma ba rabuwa ya da zuciyar ba wala imtisalin ba kuma saduwa ya ba ya bayyana a cikin zuciya amma ba zuwa ya ba ba kuma tahiya yake bai je ya dawo ba saduwa ba rabuwa ba sauka to kuma ga ta a cikin zuciya to ya abin yake yace fa huwa fil misali shi yadda abin yake a cikin misali kamar atin laha wa jahani kaman madubi ne madubi fuska bi ai gare zahirha kasifun muslimun bayan madubi yana da kauri yana da duhu in ka duba ba za ka ga fuskar ka ta nan ba ko wa baɗin halatifin mudi'un amma baɗinin ta cikin ta inda ake dubawa nan kuma rarausa ne yana da haske in ka duba sai ka ka bayyana a ciki an gane yace to falau qabalaha minal ka'inati ma qabalaha da abin da zai fuskanci madubi na halitta zai fuskance shi na cikin halittu min sagirin au kabirin daga babban abu ko karami araduhu mumassalan fiha sai ka ga abin yana kwatantuwa a cikin madubin. Yanzu misali da za a zo da madubi, yana da gaba yana da baya, bayansa duhu gare baya yana da kauri ba a ganin komi ta nan. Cikinsa kuma yana da haske, yana da raushi, ana kallon duk abin da ya fuskanta wannan madubin a ciki ko? To, to da za a aje madubi sai a sai a fuskantar da wannan madubin, a haska cikin madubin ga wani abin halitta. Wannan abin halitta babba ne ko ƙarami. idan an kalli cikin madubin ai za a ga wannan abin ko da za a haska ɗan da sa yake ko raƙumi ko doki ko yaro ko babba ko mutum ko ma menene ai za a ga wannan abin ga nan a cikin madubi da Allah amma abin sauka yi shiga sauka yi cikin madubin tahiya yi ko ko zuwa yi kaga ba ɗaya amma kuma ga abin a cikin madubin to shi ne yake mana misali walau kana jamalan ko raƙumi ne aka haska aw jabalan ko dutse alarhu bi kulli ajza'ihi fiha za a ga abin da dukkan bangarorin abin a cikin madubi amma fa ba sauka yi cikin madubin ba eh ba sauka yi cikin madubin ba ba kuma tahiya zai ba min gairu hululin ba tare da sauka ba fiha a cikin madubin wala ittisalin ba kuma tare da saduwa ba biha da madubin wala tahayyuzun ba kuma tare da daukar bangare ba fi shay'in minha a cikin wani abu na daga gare ta yace to faka zalika alhaqqu subhanahu wa ta'ala hakanan Allah subhanahu wa ta'ala idza tajalla ala qalbi abdihi almu'min idan yayi tajalli a cikin zuciyar bawan sa mu'mini yushahiduhu bi ayni qalbihi sai shi mu'minin ya rika shahudin Allah ya rika ganin sa da idaniyan zuciyarsa wa yusalihi bi basari basiratihi sai a rika yaye masa yana ganin Allah da idaniyan nan na basirarsa min gaira hululun amma ba tare da hululi ba ba wai sauka Allah yake a cikin zuciyar tasa ba wala tahayyuzun ba kuma ɗaukar ɓangare yake yi ba, wala ittisalin ba saduwa yake yi ba, wala imtisalin ba kuma tare da rabuwa ba. Yace wa wadahu min hazal misali ma asharahu fi hadhihi al-abyat. Yace mafi bayyanar da mafi bayyanarwa a cikin wannan misali shine abinda aka yi sharhan wa'annan baitukan da su ga baitukan. Walamma tajalla من أحب تكرما وأجهدني ذاك الجناب المؤزما تعرف لي حتى تيقنت أنني أراه بعيني جارة لا توهما وفي كل حال أجت ليه ولم يزل على دور قلبي حيث كنت مكلما وما هو في وصلي بمتصل ولا بمنفصل أني وحشاه منهما وما قدر مثلي أن يهيد بمثله وأين سرى من طلعة البدر إنما أشاهده صفوا سرى فأج أشاهده في سبو سري فأجسلي كمالا تعالى إذه أن يقسما كما أن بدر الشام يظهر وجهه بصف قدير وهو في أفق السماء يتي walamma tajalla man ahabba takarraman yace yayin da man uhibba wanda nake so tajalla ya bayyana takarraman domin girmamawa gare ni ya bayyana a cikin zuciyata wa azhadani zakal janabul mu'azzama kuma ya nuna man wannan janabi abin girmamawa a cikin zuciyata na samu shuhudi ta arrafa li sai ya sani gare ni sai na san shi hatta ta yankantu har na sakankance annani arahu bi aini cewa ni wa ina ganin sa da idaniyata jaharatan a bayyana la ta wahuman ba zato nake ba ba wai ina riyawa bane hakan tabbas ina ganin sa a cikin zuciyata wa fi kulli halin anshalihi kuma a cikin kowane hali nake ina yana ina yana yana yaye mini ina ganin sa walam yazal ala dauri kalbi yace wallahi bai gushe ba a cikin da dan dan zuciyata ina ganin sa haisu kunta haisu kuntu mukallaman duk yayin da na kasance ina magana to shi nake gani a cikin zuciyata yace wa ma huwa fi wasali bi muttasilin shi bai zama mai saduwa ba da saduwata ba wai ba tare muke da shi ba da daga baya ya zo ya sako jikina ba haka bane ba wala bi mun fasalan anni sannan kun bai zama mai rabuwa da ni ba wa hashahu minhuma ya ya nisanta Allah ya nisanta ga barin haka a ce ya sadu da wani abu ko ya rabu da wani abu yace wa ma qadara misli an yahida bi mislihi wane gwargwadon kwatankwaci na misalin mutum iri na ya kewaye da kwatankwacin Allah wane ni in kewaye da fahimtar lamarin Allah wa aina sara wane ƙasa tar min al'atul badari wane ƙasa ta riski inda wata yake hitowa ƙasa tana ƙasa damfare wane ita ta riski inda wata yake hitowa to tun da shi Allah gaibu ne ba ya da haƙiƙa komi yana da haƙiƙa amma Allah bai da haƙiƙa to tun da Allah gaibu ne bai da haƙiƙa wane bawa ya kewaye da fahimtar duk lamarin Allah wane bawa yadda kaga an kwatanta ma misalin nan haka abin yake to anan gurin ne wasu da suka rude suka rikice sai suka ce to wai ai Allah sauka yake yi a'udhu billahi wai Allah sauka yake yi ai tun an ce Allah sauka yake to an masa jiki kenan ta'ala Allahu an zalaka uluwan kabira eh a'a shi lamarin Allah na Allah ne kowa yana fahimtar lamarin gwargwadon yadda Allah ya so ya bude masa ya fahimta wani ya fahimci kaɗan wani ya fahimci ɗan kaɗan wani ya fahimci kaɗan kaɗan wani ya fahimci sama sama sa haka dai haka abin yake zuwa eh haka abin yake zuwa eh to nan gurin wani abu ne wanda ba a iya fahimtar shi da jan baki a fassara zauki ne wanda suke ma'abota mukamin ma'abota riskan wannan halin kuma su suka san abin da abin ke nihi nan dai misali ne ake kawowa Allah ya riskar da mu sai mu fahimci abin kuma ya ce wa inna ma kawai dai cewa ni ushahiduhu ina shuhudinsa fi safu sirri a cikin tatattan sirrin nan na ruhina a nan nake ganinsa ba zan iya bada misali ba ba zan iya ƙara wani bayani ba kuma na san ba sauka yake ba ba zuwa yake ba kuma ba tahiya yake ba kawai iyakar ta kenan fa ajtali eh shine ko usahid ushahiduhu ina shuhudinsa shine fi sirri a fi safu sirri a cikin tatattan sirrin nan nawa fa ajtali sai in bayyana sai in bayyana gare ni kamalan bisa ga kamalarsa ta'ala izuhu an yaqassama yace buwaya Allah ta girmama a ce a rarraba ya a rarraba a rarraba zatin Allah subhanahu wataala a ce ya zo ko ya tafi ko kaza kaza ta'ala Allah an zalika uluwan kabira yace kama annaba darus tummi yadda abin yake dai in ƙara baka misali kamar yadda wata cikakke ya zaharu wajahu da zatin watan yake bayyana bi safi gadirin a cikin tatattan wato gulbi sai kaga wata ya bayyana a cikin ruwa watan na sararin sama ruwan na ƙasan ƙasa amma idan ka leƙa a cikin ruwan sai ka ga watan kuma kamar in rana ta fito in ka leƙa cikin rijiya ya ka hango ranai da za ka yi ƙasa ka haɗa rijiya za ku haɗu da ranai amma akwai wanda ya sai sai a cikin rijiyar nan ba ranar bace to ya abin yake haka yake kawai ranar sauka ta ta taso ta zo ta shigo rijiya in sanda aka gaba a gatta ba tashi ta ta tahi da aka gatta kuma shigowa ta shine ma'ana babu saduwa babu rabuwa babu hololi eh to shine nan abin da ake nihi to haka haka abin yake a cikin zukatan mu'arafai kuma eh da suke shahudin Allah ba wai da ba a shi a gurin bane ya zo ya zo ya sauka ba saduwa yayi ba ba kuma rabuwa yake da gurin ba wannan dai misalin in ka fahimce shi to zaka gane in ka gano yadda abin yake to shikenan to amma dai duka dai abu ne da kuma ake riskansa da kuma zauki kuma ko riska ne wa huwa fi ufuqi sama alhali cewa wata yana a sararin samaniya to alhamdulillah sai mu tsaya nan duka dai zaka ga abin da ake nihi da duka wa'annan abubuwan zaka ga dai nan gurin zaka ga isharori ne da manuniya ko su ma abota mukaman kuma ana zantuka akan abin kuma zaka ga sai sai kaga duk sun san abin ai dama abin haka yake eh ko da ba su karanta littafin ba ko da ba su san baki da fassaran ba kai kuma ka san bakin da fassara ka fahimci abin da ake nihi amma baka riski mukamin ba kawai idan ka zo kana za su kai su kake ma aiki eh za a hayar na abu da ke ne ai abu kami kaza kenan eh a yanayi kaza ne ake jin kaza din su sun san abin a sauki sun ɗanɗana shi ba labarin zuma aka ba su ba malam shan ta suka eh ba labarin zuma aka ba su ba sun sha ta sun san ɗanɗananta farkonta da tsakiyarta da ƙarshen sun fahimci yadda take to Allah ya samu dace eh duka dai shi lamarin kuma za ka ga haka yake alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala sayyidina قال خاتم لما سبقنا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى عالي حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين